الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله تشيغ بركاراتم الطرفة في النحوي من أنشكي شابي نهم سند هدو باب إعراب الفعل wanda an fara bayani akan li'irabin fi'ili wanda yake mudari wanda an yi bayani cewa idan ya zama mujarrad shi alfi'ilul mudari yakan zo marfu'i wani lokacin idan ya kasance mujarradi ba a samu wani harafin jazama ko nasba ya gabace shi ba jazama ko nasba hakan yakan zo mansubi yakan zo majazumi to duk an yi waɗannan bayanan za mu tashi fa'in kana akhirul fi'il wawan au alifan au ya'an tasbutu sakina fin raf'i to idan ya zan mun ji cewa alfi'ilul mudari kamar ya duribu sannan kakan iya ce lan yadriba sannan zai iya zuwa lam yadrib akan samu wannan kaga mujarradi kenan in ya zama ko musanna yadriba ni ko lam yadriba lan yadriba sai a shafe nono to haka dai da sauransu to nan sai ya zan ka samu fi'ili mudari'i amma ƙarshensa harafinsa na ƙarshe wawun kamar misali ya da'u ya da'u yana kira ko kaga wawun ne a ƙarshe to shi ne ce tasbutu sakina ita tana nan a matsayinta sakina sai ainun ɗin ta ja ita wawun ɗin ya da'u in ya zo mahallin raf'a kenan to tasbutu sakinatun fin raf'i za ta tabbata da ainihin sukunin a halin raf'a ko? to sai ce kuma fa'in kana akhirul fi'ili alifan in kuma ya zan ƙarshen fi'ilin wato alif ne to shi ma ce tasbutu ita ma sake natal za ta tabbata da sukunin kamar ya sha inna ma ya sha Allah ha min ibadihi al'ulama kaga ya sha akwai alif to shi ma in ya zo in ya zan alif ne a ƙarshe to shi ma alif ɗin takan tabbata a sakina haka fa'in kana akhirul fi'ili ya'an in ya zan kuma ya'un ne kamar yarmi a gane asayyadu shabakatahu yarmi to shi ma ya'un ɗin za ta zamo sakina to shi ne abin da yake nufi fa'in kana akhirul fi'ili wawan au alifan au ya'an tasbutu sakinatan fin raf'i yawwa dukkansu in sun zo a halin raf'a da mai wawun da mai alif da mai ya'un to haruffan sukan kasance da sukuni e sai wannan haraka din ta ja su ta harafin da yake gabaninsu wata skutu amma harafin na illa yana faduwa fil jazmi in harafin jazama ya gabace su e kamar yadda u sai kace lam sai ka yi amfani da lam to sai ka shafe wawon ya da'u ni ga ainihin eh damma yau to sai ka shafe wawon sai ya koma ni sai ka ce lam ya da'u shi kenan ba abinda za ka taba wannan damma din to ita za ta nuna maka cewa wawan aka shafe saboda ni ke jan ita ban mami take ja wawo ba ta jan alif ba ta jan yawon to shi yasa malamai suka ce sai a bar mai don maɗi sai a ce lam ya da'u lam yada'u bai kira ba ina fatar an gane to haka yakhsha sai ka ce sai ka shafe alif kaga lam yakhsha wa lam yakhsha illa Allah a gani a ga an shafe yawa an shafe wannan alif to haka yarmi sai ka shafe ya'un sai ka ce lam yarmi eh harafin ɗaya za ka share na ba an gane amma in a halin jazama ake magana eh duka za a shafe su watuftahul ya'u wal wawu to da wancan mai ya'un shine yarmi ko da mai wawun shine yad'u to su haruffan sai kai musu fataha na illa wawun din kai mata fataha yawun din ita ma kai mata yawwa a idafin nasbi in suka zo halin nasba aka samu nasibi ya gabace su kilalan ko an ko kai ko izan kamar yadda zai ambace su eh sai ka ce mi lan ya da'uwa eh lan ya rumiya kaga nan ba za ka shafe su ba kuma ba za ka bar su da sukunin su ba suka ce saboda fataha tana da sauƙin bayyana gare su sama ga zamma ina fatar an gane ko kasara to shi yasa in nasu bi ne sai ka bar harafin illa din to sai ka yi masa fataha amma mai wawun da me da mai yawun to mai alifa sai ce wata bakal alifu sakina to shi kan alif ɗinsa a nan za a batta haka shi ne can faɗin Allah ta'ala walantar ba an kal yahudu kaga ga lan ta zo amma ka ce tarba ba a ce tarda ba ba a ce walantar da ba sai ka ce walantar ba yau saboda a nasaba ita alif barin ta ake ba a shafe ta an gane? bayan ba a shafe ta kuma ba a haraka ta amma ita wawun da ya'un to sai a yi mata wasali to shine bambanci wayun sabul mudari'u bi an ana yin nasaba ga mudari'i da an walan wa kai wa izan to waɗannan harufa duk sanda suka biyo bayan fi'ili mudari'i to harafinsa na ƙarshe sai kai masa mi sai na ba ta bayyana matukar ba alif a ƙarshensa ba an gane yawa in alif ne to shi sai a bar alif din sai a kaddara nasaba din ka kaulika kamar zancenka uridu an tazhaba ina nufin ka tafi uridu ina nufin an tazhaba ka tafi to ka gani za ka yi cewa lan tazhaba kai tazhaba izan tazhaba to su duk sanda suka biyo bayan fi'ili mudari'i to nasaba suke yi eh sawa'un yana da harafin illa ko bai da harafin illa sai dai in alif din mai alif ne to shi za a tabbatar da alif din kamar yadda bayani ya gabata wayu juzamu kuma ane masa jazama bi lam walamma ko wallami wala at-talabiyataini ane mai jazama da lam da lamma to su waɗancan na nasaba su sunayen nasaba ne da kansu za mu ga akwai saura waɗanda bai ambata ba irin su hatta irin su fa'us sababiya irin su lamul juhud saboda su sunayen nasaba ne bil wasiɗa da an mudumara wadda za a ɓoye amma waɗannan su sunayen nasaba ne da kansu kuma su suka fi yawa to shi yasa ya takaita da su to sai bangaren jazama su kuma tun da can mun ji an faɗa cewa akan yi mai jazama akwai lam akwai mi lamma eh wallami wala a ce to ita lam tana kore abin da ya gabata ne in kana son ka ce abu kaza bai faru ba kuma kana son ka yi amfani da fi'ili mubari to sai ka yi amfani da lam shi yasa ta aka ce lam yalid an gane yawa to gudun kawai ne yi tunanin to ai nan gaba zai haihu to shine sai aka ƙara maimaita jimla din walam yulad to kaga duk wanda an ka ce ma ba a haife shi ba to ya za a yi ya haihu Eh. to shi yasa ba a ba a buƙaci ba a yi amfani da lan ba sai aka bar lam ɗin an gane saboda an nuna bai haihu ba sannan shi ma ɗin kuma ba haihuwarsa aka yi ba to wannan yana lizimta cewa ba yadda za a yi hatta nan gaba ma ya haihu ɗin to shi ne za ka ce lam ya zahab zaidu ai zaidu bai tafi ba in kana son ka nuna abin da aka yi a baya bai faru ba kuma kana son ka yi amfani da fi'ili mudari to sai ka yi amfani da yawwa ita kuma lamma an gane tana kore abin da ake ciki ina fatar an gane ita ba ta kore abin da yawwa kuma ba ta kore abin da zai zo abin da ake ciki shi mi yawwa qalatil a'rabu sai ce mi kullum tu'min walakin walamma ai imani bai shiga ba kenan zai iya shiga nan gaba yanzu da kuke magana imani bai wada tabbatuwa a zukatanku ba to ita lamma ana kore halin da ake ciki ba abin da ya wuce ba ba abin da zai zo ba ita kuma lam ana kore abin da ya wuce zuwa lokacin magana amma ba a kore abin da zai zo lan ita ake kore abin da zai zo in kana son ka nuna nan gaba abin ma ba zai taɓa yiwa ba to sai ka yi amfani da lan kun gane bambancin su ko? eh ta Allah ya taimaka wallami da lamun wala da la a ta ne waɗanda su ana nema da su ita lamun ana neman a zo da abu eh kamar liyun fiq zu sa'atin yawwa liyun fiq zu sa'atin duk wani ma'abuci yalwa to ya ciyar gwargwadon yalwarsa ga iyalinsa kaga nan umarninsa ake yi liyun fiq kaga an nemi mi kaga tsalab kenan la ita kuma ana neman bari ina ba ta an gane yawwa wala ta ƙarabu zina kar ku kusanci kaga me ake neman anan yau to shi yasa ya kira su da atsalabiya ta yi waccan neman aiki wannan neman bari ka kuwa ne a nema ne wa adawatil sharɗi to haka nan kuma a adawatu sharɗi adawatu su ne sunayen da ake amfani da su da wasu daga cikin haruffa don a nuna kaza sharaɗi ne da su ma ana jazama da su su fi'ili guda biyu ma suke wa jazama haga su suna da ƙarfi amma waɗancan da ya fara ambata to su fi'ili ƙwaya ɗaya suke yi mami yawwa amma waɗanga da za a ambata to duk inda ka gansu to fi'ilai guda biyu suke wa jazama fi'ili na farko a kira shi sharaɗi na biyu a kira shi jawabu shart wahiya su ne in aga in sharaɗi ce in tazhab azhab an gane yawwa in ka tafi to ni ma zan tafi ina misalin ta ƙur'ani in tana da yawa a ƙur'ani in tattakullaha ya ja'allakum furqana jayyid kaga in tattakul tattakuna ne asali dama ta an fada ana shafe nono to ai dalilin in ne an gane ka gani tattaku ba a ce tattakuna ba ya ja'al ba a ce ya ja'alu ba sai aka mi yawwa to tattaku shine fi'il shar ya ja'al jawabu shar yawwa dan sharaɗin Allah ya ba ya sanya muku furqanan to shine ku ji tsoron sa to in ba ku ji tsoron ba fa to shi yasa aka kira shi sharaɗi shi kuma wannan amsa sharaɗi gare shi ta tadu yawwa jayyid kaga ba a ce wa in tuti'unahu ba kuma can ba a ce ta hata duna ba sai aka ce wa tuti'uhu sai aka shafe nunun saboda in shi ma ta hatadu kaga to tsaye ufe ilu shar ta hatadu yau to shi yasa sharaɗin shari'a shine bin manzon Allah Eh, ba yadda za a yi baka bi annabi kuma a ce wai kana kan shari'a ba zai yi to in hak- in haka ne to me hikimar kawo sharaɗin da jawabinsa eh in yafqafukum ya ga ba a ce ya kununa ba shi ma sai aka shi yana da yawa a ƙur'ani musamman da ta in eh, ta fi yawa shi yasa in ka zo sai ka ce in harfi shartin an gane yawwa fi'ilin farko sai ka ce fi'ilun fi'ilu shartin majzumun awwa shi kuma wancan jawabu shartin shi ma majzumun Mm, to haka wa man shi ma yana da yawa a ƙur'ani wa man ya amal eh yara kenan me asali eh eh me- me asali yara shi ne asali eh yarahu shi ne asali amma ba a faɗa aka ba sai aka ce yarahu sai aka shafe alif yawwa saboda mi yawwa tunda can mun faɗa cewa in fi'ili ya ƙare da alif a jazama akan mi akan shafe alif yawwa to shi yasa a nan aka shafe alif ɗin akwai wata taman Hmm? kowa manya amal ɗaya ce ita ba tana da yawa to bar ci gaba saboda lokaci wa ma akwai ma ita ma ita ma akwai ta irin su ma nan sakh min ayatin sai ce me na'ati kaga ba ce na'ati sai aka shafe ya'un to na'ati din shine jawabu sharfi eh nan sakh shine fi'lu sharfi to ita ma tana da yawa a qur'ani to haka irin su ayyu wa mahama wa mata wa anna wa aina wa izma wa haisuma wa ayyana eh to duk aikinsu ɗaya yawwa duk aikinsu ɗaya Mm. ayyuma akwai ta ita ma a ƙur'ani ko aina kun yi sauri kun ce na eh to ina fi'ili mudari yana qadaita kaga ma fi'ilin ne ma akwai ta ita babu ta gurani ko to maha maha ita ma ta sharadi ce dukkan su suna nuni akan sharadi maha ma ta'atina eh maha ma ta'atina eh eh to ina jawabu shar hmm? eh to kenan bai cika sharaɗi ba hmm. Hmm? dole sai an samu jawabu shar eh kuma duk ita za ta ɗaure su to kaga sai ku lalabo mata jawabi sai Allah ya zabu dace to duk aikinsu ɗaya Eh, to kowane yana da kyau ka sama masa misali sai ka riƙe Eh, to shi yasa ake kiran su da adawatu shart eh to wannan shi ne sai ce wa hadhihi al-adawatu tajzimu fi'ilaini suna yin jazama ga fi'ilai guda biyu wa kulluha asma'un kuma dukkan su in ka zo li- su- wurin li'irabi ismu sharti zaka ce illa in in banda in ita kan harafi ce ita in ka zo zaka ce harfu shartin kaka ce ismu shartin amma in banda in to duk wanda ha gani wurin nan suna ne zaka ce ismu shartin sai ka ci gaba wa fi izma to izma khilafin ita akwai sabani akai shi ita ba tana daga ciki ko ba ta ciki wasu sun ce tana daga ciki wasu kuma sun ce ba ta daga ciki ita ma ma'anarta guda da in izma tajlis ajlis izma tazhab azhab in ka tafi to zan tafi eh kusan ma'anarta ɗaya da in to dukkan su dai suna fa'idantar da shara'i kaga aina aina ma ta kunu yudrikumul maut ka gani ita kaga ta zuwa qur'ani ta kunu ba a ce ta kunu na ba to wannan shine sai mu kwana anan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته